أول ما يحتسب العبد من عمله يوم القيامة as-salat farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi idan ya je lahira ba abin da za a fara yi wa bincike wallahi sai sallah fa idza salahat idan ta yi kyau faqad abdaha wa anjaha haqiqa ya tsira sannan ya rabauta to yaya idan sallar ta lalace kuma faɗar kasira wa kaba to ya yi asara ya taɓe kuma ba za a sake la'akari da sauran ibadunsa ba za a yi yatsu da sauran ibadun ne to shi yasa Allah sai ya keɓarce ta ita wannan sallah da ambato kasahabi zikiri ya keɓance ta da ambato bi anna azamu arkanid din saboda ita sallah ita ce mafi girman rukunan addini ba da tauhidi bayan an kadaita Allah to wannan kenan to shine yace wa qamu salata sannan suka tsai da sallah ka Abdullahi ibn Salam kama Abdullahi ibn Salam a gani to ka ba addinin da ta zo yadda ba a yin sallah a cikinta ta sai dai idan masu ita ne suka ƙi yin sallah amma duk wata ibadan da ike sauƙaƙe ne akwai sallah a cikinta sai dai idan masu yin ta ne suka ƙi yin sallah ka gani ai idan muka duba a cikin suratu maryama ka gani ai annabi isa da ya zo yin magana ya ce wa ausani bis salati wa zakati ma bintu hayya ai haka ya bada ya ce ubangiji ya yi mana wasiya da in tsai da sallah in ba da zakka ma bintu hayyar matukan ina raye to saboda haka a sai kaga annabi isa ma yana sallah to shi ne yasa Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitab waɗanda suka riƙe wannan littafin suka yi riƙe da wannan littafin minin daga cikin bani isra'ila wa qamus salata kuma suka tsai da sallah ka abdullahi ibn salam kamar abdullahi ibn salam da yahuda ne kasugunin malamin yahudawa a zamanin manzon Allah ma babu kamarsa in dai ana maganan malanta ne a cikin yahudawan amma ya musulunta kuma yana sallah wa ashabai da shi da sahabbansa wajen mutum saba'in suka zo suka musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mu kula da sallah idan mutum ya tsayi da sallah ya tsaye da addinin musulunci idan mutum ya daina sallah ya rusar da addinin musulunci bambancin da ke tsakanin musulmi kuma da wanda ba musulmi ba sallah yasa manzon Allah ya ce man aqama ha faqat aqama ad-dina wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini kuma abin da za a fara tambayan ka a lahira in ka je idan sannan ta yi kyau duk wani abu ya yi kyau idan sannan ta lalace duk wani abu ma da ka zo da shi lahira ya lalace Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce inna mu la nubi'u ba ma tozartar da ajaral muslihina sakamako da ladan masu kyautatawa ladan masu gyarawa jumlatu kabari allazina ne wannan inna la nubi'u ajaral muslihina dinnan wa bi waqti zahiri mawdi'il mudmar ai ajarahum kenan ba za mu tauye musu ladan su ba faman ya amal mithqala zarratin khairan yara saboda haka idan ka je lahira idan ka aikata aiki komai kankantansa misali kamar nauyin ƙwayan zarra nauyin ƙwayan zarra wanda malamai suka kwatanta ciwon nan ƙwayan zarran zai iya shiga idonka ya yi ƙwai ya ƙinƙashe ya fita ya tafi ma baka sani ba ciwon nan ƙwaya na zarra to inda za ka yi aiki kamar sa to Allah sai ya nuna maka in alkhairi ne haka kuma idan sharri ne ka aikata nan ma komai ƙanƙantarsa duk yadda ya kai da ƙanƙanta imma kamar ƙwayan zarren ne Allah zai nuna maka in sharri ne to shi ne yace man amila salihan falai khairin minha wanda ya aikata aiki na alkhairi ya aikata aiki na ƙwarai to yana da alkhairi daga gare ta wa man amila sayyi'ati fala yujza illa mithliha ba duk wanda ya aikata mummunan aiki kuma ba za a saƙa masa ba face abin da ya aikata amma cikin hukunan ubangiji idan yanzu ka kai niyyar aikata aikin alheri ga shi kayi niyyar za ka yi alheri ba ka yi ba amma kayi niyya sannan Allah ko bai baka ikon aiwatar da shi ba amma kana da niyya ba niyya kan ina nan to amma ba ka aiwatar ba wani abu ya zo ya tsara ka to kana da cikakken lada guda ɗaya tun da dama kana da niyya ba ka sami zarafin zartar da wannan niyyar naka ba ne to tun da saboda Allah za ka yi Allah zai baka lada guda ɗaya idan kuma kayi niyyar za ka aikata alheri sai ka aikata falahu ashru amsalha to za a baka lada goma misali idan ka ba da naira ɗaya Allah kuma ya tashi biyan ka sai ya baka naira goma in ka ba da naira goma Allah ya baka naira ɗari in ka ba da naira ɗari Allah ya baka naira dubu in ka ba da naira dubu Allah sai ya baka miliyan a ganin cire wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba idan mummuna ne ba idan ka yi niyya za ka aikata mummunar aiki sai ka tuna Allah ya hana mummunan aikin nan sai ka fasa me yasa ka fasa kai gaskiya na yi tunani wannan aikin fa babu yardan Allah a cikinsa shi ya sa na bari to za a baka lada cikakke guda ɗaya saboda barin saɓa wa Allah da kayin nan tun da ka tuna Allah ka tsorata ka ga girman Allah ka fata to za a baka lada guda ɗaya amma ba aikata sabo za ka yi dama amma tsoron Allah da girman Allah da ka gani ya hana ka to za a baka cikakken lada guda ɗaya to yaya idan kuma ka ɗaura niyyar mummunan aikin sai ka aikata lada kan mu riga mun ji a baka lada ɗaya a baka goma a baka ɗari a baka ɗari bakwai a baka dubu har ka kai zuwa ga wallahi yanzu kuma ya sha ibi laifin hisabin to amma laifi fala yuza illa misliha abinda ka aikata nan kawai za a rubuta maka ka aikata ba za a rubuta maka laifi goma ba a laifi ɗaya za a rubuta maka sai dai laifin me ka aikata shi za a rubuta inda matan za ta kada mijin kenan ita ga abin da ya aikata da shi za a yi la'akari to a sai akwai damuwa in dai za a rubuta ma abin da ka aikata na laifi saboda a bincike ka a kai to saboda haka mu rinka tuna Allah a duk wani aikin da muke yi akwai haƙƙin Allah a kanmu shi yasa mai lalare yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman lahi fihi bai halatta mutum ya aikata aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a kai saboda duk wani abin da za ka yi duk wani abin da za ka aikata akwai haƙƙin Allah a kai sai ka duba wannan abin yana da kyau eh yana da kyau sai ka yi aiki a wannan abin bai da kyau sai ka bari saboda Allah to kaga za ka samu ladan bari saboda Allah za ka samu ladan kayi saboda Allah kuma to wannan kenan to shine yace inna la nudi'u ajral muslimin ubangiji yace mu ba ma tozarta ladan masu kyautatawa saboda haka duk wani abin da za mu yi mu kyautata wa kanmu saboda kanmu mana mila saliyan fa li nafsi duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki saboda kansa fa yayi bai yi saboda wani ba wa isna taqna jabala wannan kan hujji ne ko
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة Mm.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wannan rabbi ne ga yahudawa rabbi ne ga yahudawa والتقدير عليهم da kuma nuna wa mutane nuna wa duniya irin munanan halin yahudawa haifu kwalu yayin da suka ce inna bani isra'ila lam tasbir anhum mukalafatallah suka ce ba su bani isra'ila tun da suke saba wa Allah bai taɓa kasancewa gare su da suka ce ba su taɓa saba wa Allah ba. Da Yahudu ne da yake faɗan haka, to shi ne Allah ya mayar musu da amsa, saboda ya nuna wa duniya kuma irin munanan ayyukansu. Inda su mutanen kirki ne ai kirin za a yi musu, to amma sai Allah ya musu rabbi a nan. sai ce wa isna taknal jabala waskur ka tuna ya rasulallah da ya musu su yahudawan lokacin da na taknal jabala muka ɗaukaka dutse rafa na min ahli muka wato tuhu dutse daga asalinsa ɗaukawar sama da su ka annahu kamar dai shi wannan dutsen zillatun kamar ma ɗino ne na girgije wadannu sai suka tabbatar a nan zanne yana kasancewa da mana biyu wani zubin in zanne ya zo zato ne to amma a nan zannin tabbaci ne wajannu annahum waqi'un bihim kamar yanzu zaka je a wani wuri Allah yana cewa inna janna la yughni min al-haqqi shay'a a gani zato baya wadatar da gaskiya da komai kaga nan jannu an yi amfani da shi yadda ya zo a jumla a matsayin wato zato a wani wajen kuma zaka ji allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suke zato za ka faɗa in za ka fassara a'a ba zai ɗauki wannan zafin ba irin na wancan in na janna layi mini min alhaƙi shari'a a'a ba zai yi ba a nan allazina yuzunnuna waɗanda suka tabbatar ne amma su bi nan mulaƙo rabbihim za su sadu da ubangijinsu ake nufi kaga wancan zanni ma tabbaci ne yake nuna ba ba wai suna tuhuman za su sadu da ubangijinsu in sun mutu ba a'a ai ɗanu ne to haka wannan ɗin ma wajanne zai suka nuna ɗini suka tabbatar aikanu annahu lallai shi wannan dutse da aka ɗaga shi da Allah karɓa ka duba musu mana duba ba wannan zai duba musu sai su sauki to shi kenan zanni sai suka tabbatar su wa'annan yahudawa alƙanu suka yi yaƙini suka yi imani allah shi wannan dutsen da allah ya tuzo sai da ita a turo su da hana annahu shi wannan dutsen waqi'un bihim zai fado a kansu saqidu alaihim zai fadi a kansu bi wa'dillahi iyahum saboda alƙawarin da Allah ya musu bi hudu da faduwansa in lam yaqbalu ahkama taurat idan ba su karbi hukunce hukuncin at-taura ba wa kanu dama su yahudawa sun kasance a bauha sun fi karɓatta ita a tauran da aka saukar musu faƙadirin ibisikali hada saboda nauyin hukunce-hukuncen da ike cikinta ai mun karanta wal amlalan lati kanat alaihi ai mun karanta da kuma tsanani wacce ta kasance a kansu idan mutum yi laifi kafararsa ya kashe kansa sannan babu diya sannan idan kana da dukiya yanzu ma ko nawa kake da shi in za ka fi da zakka dubai by forty ne yayi eh kashi arba'in za ka kasa ko biliyan nawa ne Allah ya baka sai ka yi dubai by forty sai ka ɗauki talatin da tara kashi ɗayan nan shi ne zakkan amma su yahudawa sai dai a kasa dukiyan kashi hudu kawai ka ɗauki ɗaya ka baya idan mutum najasa ta taɓa tufarsa to dole ya tsaga wajen idan ya tsaga wajen ya yanka naman wurin idan ya yanka naman wurin ya kankare ƙashin shine wal amlalan lati kanat alaihi sannan ba su isa su yi ibada ba in ba a majami'ansu ba amma mu manzo Allah yana ce mana al-ibadu ibadullah والبلاد بلاد الله فأينما أصبت فأجل هذا ني بيتا بيتر الله ني كسا كسر الله تي duk inda lokaci ya zama ka kai sallah bu'ilalliyal ardi kulliha masjidan wa tahura manzon Allah ce ubangiji ya sanya mini yannar kasan gaba ɗayanta masallaci ne duk inda sallah ya kama ka ka tsaya kawai ba lokaci ya same ka kan hanya ba ko a cikin daji to sai ka tsaya kawai kai sallah hatta a cikin jirgi za ka yi sallah jirgin sama an yadda kai sallah to amma su ba su isa ba me yasa saboda suna yawaita tsokanan Allah in Allah ya ce kaza su ce kaza in Allah ya ce kaza su ce ba za su yi kaza ba ba yanzu ma abin da ya sa Allah ya tudo wannan dutse na tsoro sina'a ya sanya ta a sararin su bahana tana sama ba ba ta sama ba ta gas tana nan tsakiyar sararin samaniya kuma ko ta zaga daidai wuran su daidai wuran dutsen saboda mai annabi Musa ya kawo musu attaura suka ce da za su karɓa ba hukuncin da ke cikinta ya yi tsauri Allah kuma yake bari zai yi maganin ku tuhu dutse da tuhu dutsen kawai sai ya tsayar a tsakiyar wato sarari ko su karɓi wannan littafin ko a sako dutsen a kansu kawai ta lafi a kansu magana ya ƙare to shine ya zannu annahu waqi'un kuma sun tabbatar shi wannan dutse waƙi wa alaihi waƙi wa bihim zai faɗi gare su sajidu alaihim biwadillahi yawm zai faɗi a kansu saboda alƙawarin da Allah ya musu da kada dutsen a kansu in dai ba su karɓi hukunce hukuncen attaura ba dama ai sun ji attauran saboda nauyin hukuncinta faƙabiru tilas dole suka karɓi attaura ba don suna so ba kaga ba yahudiyan kenan ba wai don suna so ba fa a'a wallahi tilas ne ya sa su karɓan attaura wa kunna lahum Allah yake sai muka ce musu ku ma atainakum ku karbi abin da muka kawo muku bi quwwatin da ƙarfi bi jiddin wa ijtihadin amma ba bi jaddin ba mhm kar ka dogara da kakanka ai kakana malam ne a ka zama malam dai eh bi jiddin la bi jaddin eh don ka ga bakin ɗaya ne to amma in ka canza wata zai canza ma'ana eh to haka da ɗarinka da ƙwazonka za ka nemi ilimi ba kai ɗan malam ba to kar ka yarda a ce maka ɗan malam a a ce maka malam dai eh inda yadda ake so kan a ce maka malam to kuma sai ka yi ƙoƙari sai ka yi ƙoƙari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ka gani wa inna la ala ma'al muslimin idan kai kokari kai naci to za ka samu duk abin da kake so sai ba malamai suka ce ba wanda bai da ilimi sai dai kawai idan mutum ne yaki eh ba wanda bai da ilimi sai dai fahimta ne kawai ya bambanta mun kokarinsa a buɗe ne kawai to a kasari kuma yana da za ka ba su damu da karatun ba a gani ba su damu da yin karatu ba za ga suna da rashin natsuwa da sauransu haka to wani kuma za ga ga ƙoƙoluwan ɗin ma ɗan ƙofa ce ƴar kaɗan to amma yana da naci yana da nacin karatu zai samu karatun in yi ƙoƙari amma idan ya shiga ba zai fita ba saboda mai saboda nacinsa to wannan kenan to shi kenan sai Allah ce musu ku zo ma ate na kun bi kuwatin yace wa yahudan ku karbi abinda muka kawo muku da karfi bi jiddin wa ijtihadin kenan kar ku da wasa waskuru ku rinka tuna ma fi abinda ke cikin sa ku rinka karatun sa saboda Allah ya gaya wa annabi Musa ya gaya musu da babba da yaro da bawa da kuma baiwa zai sanya dukkan bani Isra'ila su zama masu haddan attaura suka ce a mu ba ma son haddan attaura sai dai mu rinka karatu muna kallo sai Allah ya ce to na ba wa al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ga ga yaro karami yanzu hakan nan sai ya haddace mata alqur'ani izu 60 idan ka fara sai ya tsaira ma wallahi ka gani wannan sai al'umman annabi muhammadu amma da ya ka samu mutumin da ya haddace wato attaura da ya ka samu to amma alƙur'ani ko ba ka manta sai wallahi a gera maka in ka manta ba ka gani ko a duba za a gera maka za a nuna maka kuma a gani to shi yasa waɗanda suke tsona alƙur'ani saboda tsiyayya sun yi aikin banza ga mutane nan su kan duwa alƙur'anin ne a gani su kansu ma kawai alƙur'anin ne to in kace ka tsona in ba dai kashe su za ka yi da ya san iyakansu ma haka sai Allah ai su za ka ba abin da aka iya yanzu ce shi annabi Musa inni wajadtu fil alwahi ummatan anajuhum fi sudurihim littattafai zuwa cikin zukatansu suke na zami wata al'umma amma littattafansu a cikin zukatansu ike wa yadra'una zaharan wa yadra'una nazaran za su yi karatu da ka za su yi karatu da kallo sai annabi Musa ce fa alhum ummati ka sanya su su zama al'umma ta ya Allah sai ce hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce wannan al'umman annabi Muhammadu ne kai ƙarshe ba annabi Musa har yake zai aje annabcinsa shi wallahi zai koma cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa a'a inni astafaituka bi risalati ni na zaɓe ka ya Musa da manzancin na don haka ka rike wannan manzancin da na baka wa kun mina shafi ka zama to cikin masu yawan godiya a gani mu dage da gode wa Allah kar gari ya waye ka kada yin
alhamdulillah ko da cikin carbi ne ka gani don Allah yana cewa qalilun min ibadiy shakur kadan ne masu gode mini a cikin bayina ka kaɗan ne masu gode mini a cikin bayina to don haka kasance cikin masu yawan gode wa Allah a gani amma gari ya waye dai ba za ka iya yin ko da cikin carbi ba na alhamdulillah ka gode wa Allah Allah ya sa ka wayi gari lafiya ka tashi lafiya ka gani ka je kana yin singillan ka lafiya ka ini haka kawai ba alhamdulillah to ai ka gaza to don haka mu yi ka gode wa Allah to shi kenan Allah ya ce waskuru ma fihi ku ambaci abin da yake cikinsa ambato kuma ba zai ba sai in kana karantawa kana dubawa kana nazari kana bincike shine yace bil amali bihi bayan ka duba kullum kana karantawa kuma ka yi aiki da shi don ka yi karatu ba karatu ba komai bane mal ilmi illa al amali bihi manzon Allah ya ce me ilimi ba wani abu bane ilimi aiki da ilimi shine karatu fa wallahi la tujaruna bi jam'il ilmi hatta ta'malu manzon Allah ya ce na rantse da Allah ba za a baka lada ba don kayi karatu ka tara ilimi har sai kayi aiki da iliminka don haka mal ilmi illa al amalu bi ba wani abu bane ilimi aiki da ilimi shine aiki- shine ilimi amma don kana da ilimi ba ka aiki da shi ai ba ka da ilimi kai jahili ne Allah ya kiyaye mu to shine yace waskuru ma fi hudin kenan bayan kun tuna abin da ke cikin sa bil amali bi da aiki da shi la'allakum tsammanin ku tattaqun za ku ji tsoron Allah don kullum idan kana bitan in karatu kai in wani abu Allah ya sanar da kai kana bitan sa kullum karatun ƙara maka tsoron Allah yake yi amma idan ba ka karantawa kamar yaƙini ne ka tsaire shi ka- ka sake shi a bayan gari da safe ƙarfe bakwai yadda karatu yake ka ɗaure karatu eh, ka ɗaure abin nan ka ɗaure dabban ka da safe shikenan wannan raɗinin sai ka sake shi da ka sake shi a ina a bayan gari to shikenan tun da ka sake shi a bayan gari ba sai ka rinka ko ɗan leƙawa ba musamman a wannan lokacin da muke eh in our lower days ko eh a wannan lokacin da muke to ai in kamar dabban ka ko akuya ne ai a sirkace ne a tsakkita ka gani in saboda akwai wa'anda suka fi ka so suna da yawa Allah ya kiyaye to haka raƙumin nan kuma idan ka bar shi baka ɗaure ba wallahi idan ka zo zaka nemo zaka same shi kusa da hom to haka karatu yake idan ka bar shi kwana ɗaya zai barka na sati in ka bar shi na zafi zai barka na wata in ka bar shi na wata zai barka na shekara wajen yin gaba ka ɗauki littafin wallahi sai hawaye kawai zaka ga yana zuba kagan hawaye kawai za ka ga yana zuba a idonka to shi ne yace ku zo ma atai na kulbiƙiyatu wannan hadda masu karatu ake jawa hankali idan za ka yi karatu ka tsaya ka yi ka wuce wurin don karatu ba yana da lokaci yana wucewa idan lokacin sai wuce nan kuma to ko kana so ko ba ka so ba za ka samu yadda kake so ba eh za ka yi kan za ka samu ladan zuwa karatu amma ba za ka samu yadda kake so ba yauwa kai da aka fara sa ka sungulla na neman daddawa da sai a wani bai da lafiya a wani za ka tafi yola an yi muku kaza an yi muka zama babba yaushe ka tsaya yana kai karatu har gama zai yi ba amma in kana kar- kayi karatu tun ma ba ka da yin sungulla to wannan za ka samu karatu shi yasa manzon Allah yake ka ci riban ka ɗauke kanka kamun shungulla ya same ka wa a lokacin da kake kai kadai duk abin da ya kamata kai kai in shungulla ya same ka shungullan zai hana ka yin abin da kake son yi a gani kamar rayuwanka kamun mutuwa ya zo maka to ba kamar rayuwanka ba har mutuwa ta zo maka za a barka ne ka mori lafiyan ka ka mori rashin lafiya ya zo maka ya same ka kan da kake da lafiyan nan duk abin da ya kamata a yi da lafiya ka tsaya ka yi da lafiyan ka saboda idan ka wayi gari ba ka da lafiya ba za ka iya yin abin da kake so yi da rashin lafiya ba a gani abin da ya kamata ka yi yau kuma kar ka bari sai gobe yau naka ne amma gobe ba naka ba ne amma wani nan naka ne ba kana cikin sa ba eh za ka iya yin safiya a duniya da yamma yanzu sai ga mutum ya mutu ka gani ko kuma a yayi gari a ce wani yayi Allah yayi masa rasuwa to don haka kai amfani da daman da Allah ya baka ka ci mai ruwan ƙuruciyanka kamun tsufa ya zo maka sanda kake matashi kana cikin ƙarfinka daga shekara talatin din nan zuwa arba'in din nan to ka yi ƙoƙari duk wani abin da za ka samu ka yi ƙoƙari ka samu don daga arba'in ka fara yin ƙasa ƙasa kenan ka fara komawa baya har zuwa ran da za ka koma baya ka faɗa can Allah rene Allah ya sa mu cika da imani daga arba'in ka kana yin baya baya ne ba za ka sake yin gaba ba kam to wannan kenan to shine yace ku zo ma atainakum bi qiyatin wasbiru ma fi la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku ji tsoron Allah to wannan kenan to anan dalilin da yasa aka ɗaukaka wannan dutse sama da su su Yahudawa anna Musa lamma ja'ahum bit tawrat annabi Musa lokacin da ya zo musu da at-taura wa qara'a alaihim sai ya karanta musu don at-taura ba kamar yadda aka saukar da alƙur'ani aka saukar da shi ba alƙur'ani ana saukar da shi a bisa a gurgudun abubuwa da suke faruwa har shekara 23 amma shi attaura gaba ɗaya aka saukar da shi to da aka saukar da attauran annabi musa ya tara bani isra'ila ya karanta musu ita falamma bani umayya da suka ji abin da ke cikin attauran min at-tamlidi na tsanani abau an yaqbalu zalika sai suka ce kai su wallahi ba za su karbi attauran nan ba kai Allah ya takura musu ma wallahi abin da suka fada suka ce Allah ya takura musu zaka ba za su karbi attauran nan ba fa amara Allah jabal sai Allah ya umurci dutse fanqala'a min aslihi dutsen Allah ya umarce shi ya tubo kansa daga asalinsa hatta kama ala ru'usihim middara askarihim dutse ya zo ya tsere wasu gaba ɗayansu iyakacin yawan su iyakacin fadin dutsen dutsen sai ta tsaya a sararin su da hana kamar gurgurdon kamo ɗaya da su farsakar ko farsakin to ya kai kamar mil uku yawansu sun kai kamar mil uku to haka kuma dutsen ya kai mil uku ga shi nan tsakanin sama da ƙasa kamar yadda ka ga hadari yanzu mutum ya ga hadari zai ce yana manne da samaniya ko a hadari a tsakiyar samaniya yake yai duk abin da yake sama da kai ana kiransa sama'u ne kawai eh balarabe ya kai kiran duk abin da yake sama da kankan nan ana kiransa sama'u sama wannan hadarin shi ma a tsarin yake ba wai yana manne da sama bane don kawai yana sama da mu ne shine muke gani kaman a manne yake sai mu ce ai ana ruwan sama eh ka daga ido ka duba sama mana ba ka ganin hadari ne hadarin ba a tsarin yake bai shafi wannan samaniyan ba wa kana irtifa'u ala qadri qamatihim to daukakansa yana nan gargadon kamun su muhajiran lir'udin yana daidai wato kayunan su kasaki ba kaman dai yadda ka san rufin daki da mai daki yanzu idan kana cikin dakin ka da kai da rufin wa ya fi kankanta eh ai dakin ya fi ya fi da ai fadi ko to ai haka aka yi musu yawwa falamma nazaru ila jabal to da suka duba wannan dutsen kai da rudin ga tafa a kansu kuma bai wuce kamu daya ba kuma ba igiya aka sa ta sama ba balle a ce akwai abin da ya rike ta kuma sun san dutse baya zama a sarari sun san in an yi wasa ba za a sako ta a kansu kare sujjada sai suka faɗi suka yi sujjada gaba ɗayansu fasaje da kullu wahidin ala qaddihi wa hadihi al-aysar sai kowane ɗaya daga cikin bani isra'ila kuma yawan su ba ya kai kilomita wa abin nan mil uku faɗi na haka mil uku kowa sai ya faɗi ya sujjada akan kumatunsa da gefen wannan goshi wannan kunshin nan me yasa idan mutum ya idan suka yi sujjada da wannan gefen su yahudawan mutum ya yi sujjada haka yana kallon dutsen eh za a yi sujjadan amma ba ido ɗaya ne a ƙasa eh ba wai kamar yadda mu muke yi haka ba shi yasa dukkan da yahudu da gefen nan yake yin sujjada duk wani da yahudu idan zai sujjada da wannan kunshin nasa yake yi da kuma kumatun nan nasa saboda ido ɗaya yana kuma da wannan dutse eh kar ya faɗo a kansa ka gani ya ja'ala yanzuru bi ay bi ainihin minna to wannan gefen tsalan hajin nan to ta gefen ake yin sujjada sai a yi haka eh nan din haka kuma tun nan ma za a yi sujjada da shi zuwa nan ka gani wannan idan dama kuma an ɗaga shi sama yana kallon dutsen to in ma ka ta kai dutsen za ka iya tarewa ne kaga ba za ka iya ba ka gani to haka suke yi mu haka kawfa an yasfuda alaihi saboda tsoron kada wannan dutse ya fada a kansa walidhalika saboda haka ne la tasjudu yahud yahudi ba sa sujjada illa ala shiqqi wujuhihim al-aysar sai akan gefen haɓan su na dama na hagu saboda wannan sai ga duk wani da yahudi haka yake sujjada amma ba zai yadda muke yi ba saboda ne saboda tsoron wannan dutse alhalin Allah ce zai sako dutsen ma a kansu ba za su iya karewa ba amma dai ran kasan yana gudun masifa shi zai je ya tsokale maziran kuma shi ne ke gudun masifa to Allah ya kiyaye mu Allah ya raba mu da irin sharrin su barkan annabi da alqur'ani to shine yace ku zo ma atainakum bi quwwatin واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم من ذريتهم
وأشهدهم على أنفسهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا كما أن يقولوا شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وأنا waskurka tuna ya rasulallah is hina kenan lokaci zarfin ne zarfu zaman lokacin da akaza rabbuka ubangijinka ya ɗauki alƙawari min bani adama daga ƴaƴan adamu gaba ɗayansu da musulman da kafiran a lokacin gaba ɗayan halittu suna nan a matsayin ƙwayan zarra sai Allah ya fara dukkan bani Adama min awwalihim ila akhirihim daga farkon su zuwa ƙarshen su da ya tara su sai ya tabi da su dukkan min nan wanda bai yi alkawari da Allah in yaje duniya zai bauta da Allah ba dukkan wani halitta inda wanda zai zo duniya ne sai da Allah ya yi alkawari da shi. Da shi ne ya ce, waskurka tuna, ishina lokacin da aka ga rabbuka ubangijinka ya karbi alkawari min bani adama daga bani adam in an ce bani adama dukkan wanda ike shi din nan dan adam ne kuma ba a ce ko musulmi ba ko kuma ma sai kafiri ba dukkan bani adama in dai kai din nan bil adam ne to Allah ya yi alkawarin nan da kai kuma zai tambaye ka wannan alkawari ranar tashin alkiyama mun zuhurin daga bayayyakinsu badal istimalin kenan mimma qabla bi adati jar qa'idan masu irabi ne zurriyatahum da zurriyansu bi an akhraja babuhum min sulbi babin shine Allah ya fitar da sashin su su bani adama daga tsakon sashi min sulbi adama daga tsakon annabi adamu shi yasa manzon Allah yake cewa kullukum min adam wa adamu min turab in kana son ka san asalinka to daga ƙasa asalinka ike asalinka ƙasa ne manzon Allah yake kullukum min adama dukkanku daga annabi adamu kuke wa adamu min turab annabi adamu kuma daga turbaya ne Allah ya halicce shi إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أدني Duka amma a halicci annabi Adamu sai da aljanu suka yi ta zamanin su a doron ƙasa. Shi yasa za ka ji Allah yana cewa ma kalaktu jinna wal insa illa li ya'buduni. Allah ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mini. Kaga an kawo sunan aljani kamun a kawo sunan wato mutum kenan saboda an riga halittan aljani sun yi zamanin su a duniyan nan sai da suka saba wa Allah Allah ya turo shaitan a lokacin shaitan bai kafirce ba a cikin mala'iku ba wanda ya kai shi bauta ya zo ya kuma su su aljani to in abe farkon halitta an riga halittan aljani kamin a halicci dan adam amma idan a matsayi na ilimi to mutum yana karantar da aljani mutum yana karantar da aljani to wannan kenan a wannan ayan da yake fada la ihista ma'atil insu wal jinni ai anan ya kawo a gani in a matsayi na ilimi ne Allah yana cewa da a ce mutane za su haɗu da aljami ala an yato bi mithli hadha alquran akan su zo da irin wannan alqur'ani la yatuna bi mithlihi wallahi ba za su zo da kabar wannan alqur'anin ba walau kana babuhum bi babin ko zahira ko da sashensu suna taimakawa sashi ko na kawo iliminsa to in a matsayin ilimi mutum ya fi aljami mutum yana karantar da aljami a gani yanzu ko a jami'o'i za ka samu aljami ya zo yana karatu dole an sha yin haka sai ran da zai tafi shi kenan sai ya ce muku to shi ba zai yana bankana shi ba ba mutum ba ne eh haka ne a gani a tsangani na yana faruwa eh za ku ga mutum ga shi nan yana nan kamar yaya ne hakan nan ba ku sani ba sai ba mutum ba ne eh wani ma sai je ma zai yi bara a gidanka ka kore shi da daddare ya dawo a gani to saboda haka in matsayin ilimi ne shi mutum ya fi aljami ilimi a gani amma da za su haɗu su taimaka wa juna wannan ya kawo gudunmawan iliminsa wancan ma ya kawo gudunmawan iliminsa su kawo aya ɗaya kamar wannan alkur'ani wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba shine walau kana babu wani abin zahira ka gani ko da sashi zai taimaka wa sashi sashin aljanu su taimaka wa sashin mutane sashin mutane su taimaka wa aljanu ba za su iya kawo kamar wannan alkur'ani ba saboda shi gadarai ne eh ya fi ƙarfi ba maganan mutum ba ne shi wannan alkur'ani ne ehe maganan Allah ne bayi da farko bai da ƙarshe in ka ce ga sanda aka fara alkur'ani to akwai sanda aka fara Allah to in kuma an fara Allah akwai ran da Allah zai ƙare to in dai Allah bai da farko to akwai maganar sama bai da farko a gani laisa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati ibtida'un saboda haka ba za ka ce ga sanda aka fara Allah ba kuma yaushe za a gane yaushe za a kare Allah babu shi Allah ba wanda ya san Allah sai Allah idan kuma kana so ka nemi Allah ka san Allah to ka dubi abin da ya halitta da shi ake neman Allah a san Allah a gane Allah amma haka kawai ba za su san Allah ba a gani sai dai ka nemi Allah ta inda ya yi halitta shi ne manzon Allah yake cewa tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fil khaliq idan za ka yi tunanin Allah kana son ka san Allah ka san Allah to ka yi tunani da abun da ya halitta amma in kafe Allah ne kawai za ka yi ta tunani a kansa ƙarshen da ka ce kayya Allah kuma waye shi ne to iliminka ya ƙare kai ma eh ka riga ka taka wa kanka birki da kanka eh to tunda Allah shi yayi kaza shi yayi kaza shi kuma waye shi sai sai ka faɗa wa kanka sai ka dona kai kuma za ka iya eh kai dabaran ka ne ya tare eh shi kan yayi kaza yayi kaza amma shi kuma Allah wayaye shi a gani idan ka fas suna tambayan mutane irin wannan kamar wanda suke zuwa colleges eh sai a ce maka what is god ne Allah ne sai ka yi divination ka yi rubutu ka yi rubutu ka yi rubutu ba ka gama dan binciken ka ba sai a ce wa isi ina Allah yake ka gani sai ka kawo masa don shi da ture duk wani abu neca ne eh duk wani abu kawai haka yana samuwa ne kawai haka amma ba ainihin wanda ya yi shi to yin wannan ilimi na filosofa sai mu ce to Allah hoyi mu mhm to wannan kenan to sai Allah ya fidda sashen su daga tsakon sashi min sulbi adam daga tsakon annabi adam a gani halitta bayan halitta kanari ma ya tawaladuna kamar misalin abunda suke hayayyafa ka zirri kamar zarra bi mu'man yau arfa akwai wani wuri da ake cewa a gefen arfa ana kiran wurin wa'adin liman to a wannan gefen arfa din Allah ya ɗauki wannan alƙawari da dukkan bani adama ya tara su tun suna tsaba ƙwayan zarra wa nasaba lahum dala'ilu ala rububiyyatihi sai ya kafa musu hujjoji da dalilai akan rububiyarsa shi Allah yadda za ta yi su gane shi Allah nan shi ne Ubangijinsu shi ya halicce su ba wanda kuma ya dace su bautawa su bil adam sai Allah wa rakiba fihim aqlan sai Allah ya sanya musu hankula a lokacin da zai tabi da su amma ba ana kwayan zarra gaba ɗayan bani adama to wannan kenan fa akhraja aulad adam li sulbihi min zahrihi sai aka fitar da ƴaƴan adamu da tsakonsa daga bayansa wannan kenan wa mayyizan muslimu min al-kafir amma a tsaban sai aka bambanta musulmi da kuma kafiri بأن جعل الزرع المسلم أبيض ساقا سن الزرع قايرها للتا من المسلمين فري وزرع الكافر أسود قاير زرع كما كافر بكي wariya an wato annahum lamma ajtama'u an wato lokacin da aka taru Allah ya fidda dukkan damar Adama a tsakon annabi Adamu kana lahum sai ya ce musu ilamu ku sani annahu la ilaha illa ku sani fa babu abin bautawa da gaskiya wannan ba wanda ya cancanta da abauta masa sai ni wa ana rabbukum ni kuma ubangijinku ne la rabba lakum gairi ba ku da wani ubangiji banda ni fala tushriku bi shay'an shawaran da zan ba ku kada ku haɗa ni da kowa cikin bauta ku bauta mini ni kadai fa inni fa an takunu mimman ashraka bi wa lam yu'min sai Allah ya gaya wa bani adama zan yi rama ko zan rama fa daga gare ku ga wanda duk ya kafirce da ni ya ki imani da ni zan kama su zan rama din na riga na shaida muku tun kuna tsaba a bayan annabi adam sai sake cewa wa inni mursilu ilaykum rusulan yaskurunakum ahadiyan misaqi Allah yake muku ba zan bar ku haka ba zan turo muku manzanni zuwa gare ku su tunatar da ku alkawari na da muka yi yanzu shine dalilin da za aka turo manzanni rusulan mubashirina wa munzirina wa munazzilu alaikum kitaban kuma Allah ce zai saukar muku da littafi na akan ku fatakallamu jami'an sai dukkan bani adama suka yi magana gaba daya wa qalu suka ce shahidna annaka rabbi rabbuna la rabba lana ghayruk dukkan halittar da mu adama suka ba da shaida da kansu suka tabbatar da cewa lallai kai ubangijinmu ne ba mu da wani ubangiji ban da kai ba ka ga zalika marasu kahun to da wannan magana Allah ya karbi alƙawarin bani adama sun makataba Allah ajalahum wa arzaqahum to daga nan sai Allah ya rubuta wa bani adaman din ajalolinsu da kuma arzikinsu wa masa'idahu da masifin da zai same su fa nazara ilayhim adamu alayhi salam sai annabi adamu ya daga ido ya dubi duniyar sannan gaba daya ya dubi ƴaƴansa ba ana ce ba da bani adama ba annabi adamu ya daga ido ya dube ni gaba daya fara sai ya ga minhumul ganiyu alfaƙiru sai ya ga dai a cikin wa'annan ƴaƴan nasa akwai mawadata akwai kuma talakawa wa hasanu sura akwai mai kyawun sura kuma ya duna zalika da koma bayan haka shi yasa in ka je aikin haji ka yi abin da ya kai ka don wallahi idan ka ga wani za ka ce shi ya tsera kansa da kansa yadda ya ga dama idan ka ga wani kana tafiya dole sai ka sake juyawa ka ga anyan wannan mutum ne kuwa saboda tsabar kansa kamar shi ya halicci kansa to idan ka je ka yi abin da ya kai ka farka ce za ka yi kallo wallahi sai ya hana ka ibada a gani wa duna zalika to akwai kuma koma bayan kyawawan halittan akwai wasu kuma munana ne saka in ka je aikin haji idan ka ga wani tutturna za ka ga wanda ya fi kowa tsawo wanda ya fi kowa jiki ba abin da ba za ka gani ba to da annabi adamu ya gado a cikin ƴaƴansa na akwai mawadata akwai talakawa akwai kyawawa akwai kuma munana fa qala sai ce rabbi hala sawaita bainahum ubangiji me yasa baka daidaita tsakanin su ba da ka halicce su gaba ɗaya mawadata mana to amma idan aka halicci mutane gaba ɗaya mawadata ta duniya za ta rushe ah to kana da shi yana da shi mai zan maka noma ka ci to da mai kafi ne eh ai ta maka ne ke noma ko eh kana da shi ba ina da shi kaga ba zan maka noma ba kai ma ba za ka nuni ba wani kuma ba zai maka gini ba irin wanda kake so kai ma ba za ka yi masa ba to ina duniya eh to dole sai an samu mawadaci an samu kuma eh wato talaka don ana son kowa ya amfani ɗan uwansa eh kai talaka Allah ya tsaya maka sana'an da bai tsaya wa mai kuɗi ba kenan yana da buƙatan a yi masa aiki kai kuma kana da buƙatan kuɗi ka ce ka sa gajeren wandon ka ka fita gana ya ƙare ka je ka duka a gani to shi dai mai kuɗi inda don talakan ba ai ba da kowaye yana da amfani ba ga ɗan uwansa a gani yadda mai kuɗi yake gani yana da kuɗi haka kuma talaka ma yake gani shi talaka ne to amma mai kuɗi ba zai iya rayuwa ba talaka ba talaka ma ba zai iya rayuwa ba mai kuɗi ba ka gani dole sai kowa ya ɗan ƙasa da ɗan uwansa sai sa Allah ya koya mana sana'u doya din nan to wannan kenan amma kana da shi ina da shi to mai zan maka duk abin da kake ji da shi ni ma ina ji da shi ba wanda zai amfani ɗan uwansa to duniyar za ta rushe gaba ɗaya to amma yanzu wannan talaka ne yana da kuɗi wannan bai da kuɗi wannan kuma mai kudi na shi kenan sai ka amfane ni in amfane ka sai ce to me yasa baka daidaita tsakanin su ba fa kala sai Allah ya ce masa inni ahabbu an ushkar ina so a dole mini ne yanzu da Allah zai halicce ni gaba ɗaya na wadata a duniyan nan wallahi ba mai gode wa Allah ka gani Allah kuma yana so a gode masa shi yasa Allah ya raba bai biya kashi hudu saboda ne saboda Allah yana so a gode masa akwai hamdul qadim lil qadim hawa na ɗaya kenan Allah da kansa yake gode wa kansa idan kana ji alqur'ani ka bude wata sura za ka fara karantawa fatihatul kitabi ko eh da mai aka fara alhamdulillah fi rabbil alamin ko sai Allah da kansa ya gode wa kansa Allah ne fa da kansa yake cewa alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai su waye taliban mu ne ai idan aka yi jami'i ne sai a ce alamin wannan alamul jinni akwai alamul insiyai akwai alamul uluwi akwai alamul sufli in an ce alamul insi wato mutane kawai an ce alamul jinni aljami kawai an ce alamul uluwa mala'iku waɗanda suke sama abin nan sai alamul sufla duk wani halitta wanda yake doron ƙasa akwai alamul bahar halittun cikin ruwa abin da ya kama teku to in an hada alam wancan da wancan su ya zama da yawa ko sai a ce alamina ya zama jam'i dukkan halittar Allah nan sai Allah ya ce to dubiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta halikai duk wani abin da aka halitta ya shiga cikin alaminan nan